أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يضيقونه فدية طعام مسكين فمن تضوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصب ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a yanzu da wanda suke bibiyan mu a social media assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkan mu da saduwa da ku a wannan yammaci na 14 ga watan Ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1446 wanda ya daidai da 14 ga watan uku shekara 2025 miladiya mun haɗu a wannan masallaci da yake wannan anguwa ta mu ta makarahu ta mai albarka ba don komai ba sai don gabatar da karatu wato wanda ya shafi ko yake da alaƙa da wannan wata mai albarka hakika wannan wata saboda alkhairan da suke cikinsa yana da kyau ‘yan uwa lokaci bayan lokaci suna zama suna tunatar da kawunansu falala da sha'anin wannan wata mai albarka domin mu zaburar da juna saboda ya zo a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam wataran sahabbai sun ji yana taka mimbarinsa mai taku uku kowane taku ɗaya sai annabi ya ce amin amin amin sai da ya baki uku sabai suka ce ya rasulallah ka taku na ɗaya ka yi taku na ɗaya akan mimbari ka ce amin ka yi taku na biyu ka ce amin ka yi taku na uku ka ce amin ma'ana amin shine Allah ka amsa me yasa ka faɗi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce taku na farko mala'ika jibril ne ya ce da ni ya yi addu'a cewar hasara ta tabbata ga wanda watan Ramadana ya zo ya fita bai abin da za a gafarta masa ba. Annabi ya ce, Amin, kunga waye addu'ar mala'ika Jibril wa kuma ya ce Allah ya amsa annabi sallallahu Alaihi wasallam. Amin na biyu annabi ya ce, Mala'ika ne ya addu'a, halaka ta tabbata akan wanda ya riski iyayensa biyu ko ɗaya daga cikinsu, amma har suka mutu bai abin da za a gafarta masa ya tafi aljanna ba. taku na uku annabi ya ce na ce amin mala'ika jibin ne addu'a halaka ta tabbata akan wanda aka ambace ni bai mun salati ba kenan kun ga a shahid a wannan hadisi ramadan ya zo ya wuce ba kai abin da za a gafarta maka ba to wannan halaka ta tabbata akan bawa al'amura kuma abubuwan gafara suna da yawa a cikin ramadan da wajen Ramadan. Amma dai abin da za mu yi magana a kan mu kamar yadda aka sanar sannan ya zo a hadisi kenan kun ga shirya annabi sallallahu na farko shine me azumtar wata sannan ya zo a hadisi annabi sallallahu ya ce an gina musulunci akan abubuwa guda biyar filoli guda biyar su suka toka radinin musulunci daga ciki yace wasu yamin ramadan akwai azumtar wata ramadan shi yasa hasara da tabewa ta tabbata akan dukkan musulmi baligi mai lafiya mazaunin gida idan mace ce mai tsarki wanda baya yin azumi kuma yanzu ana samu a cikinmu sai a samu matasa masu ji da ƙarfi a jikinsu amma sai su ce su ‘yan olta group ne don haka ba su azumi ya zo hadisi ingantacce wanda ya yin azumi na ramadan da gangan ranar alkiyama za a rataye shi ta agararsa kansa a ƙasa a tsaga bakinsa da lauje tun daga nan wato leɓensa har sai an kawo kunnensa kuma sai jininsa ya dawo kansa wannan shine azabar wadda za a yi wa wanda da gangan ya sha azumi ya ƙi azumi don haka waɗannan matasa su tuna ranar alƙiyama yau ma ya ƙomun nasu lirabbil alamin ranar da bayi za su tsayu gaban ubangiji ta'ala sannan su tuna shawar idan ba su ji kishi yau ba ba su ji yunwa yau ba to akwai yinin da za a tashi da gawurtacciyar kishi da gawurtacciyar yunwa shekara kuma dubu hamsin za a tsaye ba ci ba sha ba tsugulo ba tafiya ban ɗaki wannan rana Allah ya kira ta mi yau mai ya ji alulwidana shi ba yau mai addu zalimu ala ya dai ya ƙulu ya laitani ta khastu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila laqad adallani an dhikri ba'da idh ja'ani wa kana shaytanu lil insani khazula ranar da wato waɗanda suka bi wato ainihin waɗanda suka tabar da su za su na addu'a, Rabbana ina ata'ana sadatana wa kubara'ana fa'adallu na sabila, Rabbana atihim zaifaini min al'azab, wal'anhum la'anan kafira, ko wal'anhum la'anan kabira. Don haka kunga, idan har yau wani da sunan fera ya ce karkai azumi, ko da sunan wata ɗariƙa ya ce an ɗauke maka azumi, to idan ka je lahira za ku na tsine wa juna, za ka tsine masa ka ce, Allah na bi wannan ya tabar da ni Allah ka tsine masa sau biyu ka ninka masa ninkin azaba sau biyu Allah zai ce li kullin dhi'fain dukkan ku kuna da ninki guda biyu na azaba din ba shi kadai ba kai ma sai an ninka maka azaba dan haka mi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a mi wa Allah da'a mi koyi da shiriyar Annabi sallallahu alaihi wasallam wajen yin azumin wata Ramadan an gane malamai suka ce in har kana da lafiya kai mazauni ne ba matafiyi ba kana da hankali a jikinka wato ainihin in mace ce kana da tsarki to azumi wajibi ne akan mutum to amma kun ga yanzu na sani idan kun shiga wasu anguwanni a garin nan sai ku samu tarin matasa ba sa yin mi ba sa yin azumi ko idan kun shiga karkara sai ka samu mutum baligi baya yin mi baya yin azumi azumi yanda sallah take wajiba akan mu haka azumi ma yake mi wajibi akan mu don haka mai azumi idan ba haka ba akwai yini mai tsanani da yake gabanmu Allah ta'ala ya rufa mana asiri wannan kenan kun ga abu na farko shirya Annabi sallallahu a watan Ramadan shine azumtar wata sannan idan ka azumci watan ba za ka tafi wahalar ka ba za ta tafi a banza ba akwai gajiya da zaka ci na farko shine Allah yana gafartawa masu azumi ya zo a hadisi Annabi sallallahu alaihi yake cewa man sama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wanda ya azumci wata ramadan don Allah don neman lada a wajen Allah to ana gafarta masa duk abin da ya gabata na zunubansa ubangiji ta'ala ka gafarta mana sannan annabi sallallahu hadisi ingantacce ya ce mana sallah zuwa sallah juma'a zuwa juma'a ramadan zuwa ramadan aikin hajji zuwa aikin hajji matukar mutum ya nisanci manya-manyan laifuka suna zamowa kafara abin da ke tsakaninsu kenan yanzu bana in kai azumin Ramadan to Allah zai gafarta maka tun daga wannan Ramadan din har zuwa Ramadan da ya gabata kenan wanda baya yin azumin Ramadan ya haramta wa kansa samun wannan gafara kuma me musulmi yake nema a duniya wanda yake gafarar ubangiji Allah fa har gaugawa yace mi musulmi gafararsa wasari'u ila maghfiratin min rabbikum Allah ce ku gaugawa zuwa ga neman gafarar ubangijinku wa jannatin arduha as-samawati wal ard da aljannar da fadin ta fadin samai da kasai uiddat lil muttaqin an tanadatar daga masu takawa daga cikin sufasu walladina idza fa'alu fahishatan aw zalamu amsan zakarullah fastaghfiru li dhunubihim wa ma yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun yan aljanna suna neman gafara ubangiji ne to ga wata ibada da annabi sai yace idan kai zaka samu gafara zunubi shine azumi kenan kun ga hasara da tabewa tana kan wanda ne yaki yin azumi da gangan baligi ne shi yaki ya azumi wallahi idan ya haka sai ya tsayu sai ya ji kishi a lokacin da zai rasa ruwan sha an gane a yanzu ka ji kishin zaka samu ruwa ko daga an kira sallar magariba zaka nemi ruwa ka sha to akwai ranar da zaka ji kishin kuma ba ruwan sha sai ruwan alkausara na annabi sallallahu alaihi kuma ba zai baka ba tunda baka masa da'a ba na haka mu ji tsoron Allah abu na gaba in kai azumi zaka samu lada mara adadi domin Allah yana cewa inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab Allah yana bawa masu lada masu azumi lada ba tare da masu hakuri lada ba tare da ya kirga ba jama'a daga cikin nau'ika na hakuri akwai azumi don malamai sun kasa hakuri kashi uku sun ce akwai hakuri daga barin sabo abu laifi ne kure ne kana sanyi zuciyarka tana so ka haƙura da shi wannan sai ka yi haƙuri sannan suka ce akwai haƙuri a bisa bala'i da wata musiba da za ta same ka wannan ma sai ka yi sai ka yi haƙuri la'alla kana tafiya wani ya fito maka ya buge ka ya ji maka rauni sai ka yi haƙuri la'alla ɗanka ya mutu sai ka yi haƙuri la'alla matarka ta mutu sai ka yi haƙuri sannan kashi na uku shine haƙuri akan yi wa Allah ɗa'a shine irin wannan lokacin yau dai kun ga mujuju ko kowa ya laushi to banda yi wa Allah ɗa'a me zai sa mai azumi me zai sa mu rike yunwa cikin mu mu rike ishira kuma muka shiga ban daki muka ki mu sha ruwa kuma muka shiga daki muka ki mu ci abinci domin tsoron Allah domin hakuri da ladan da za mu samu to sai Allah ya ce inna ma yuwaffa sabiruna ajran bighairi hisab sani kawai Allah yana ba wa azumi yana cika masu hakuri da lada ba tare da yaki diddiga ba shi ya za zo hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kowane Allah yana cewa kowane aikin ɗan adam nasa ne ma'ana yana da lada sananne banda azumi na wane ne nake bada ladansa jama'a ba wanda ya san ladan azumi sai wa sai Allah shi yasa in ka bada sadaka ɗaya Allah zai ninka maka goma zuwa ɗari bakwai ko to azumi Allah ya ce asiyamu li wa ana ajzi bihi azumi na wane ni nake bada ladansa har Allah yake cewa ko annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin ƙarshen sa yace mai azumi yana da farin ciki guda biyu farin ciki na farko ranar haduwa da ubangiji Allah ka sa mai farin ciki farin ciki na biyu shine lokacin da yazo bude baki da wuya kaga duk bacin ran da mutum yake ji ya kai azumi ya ga garuwa a gaban sa ransa ya ci gaba da baci wannan kenan sanaya ku yan uwa musulmai daga cikin moriya na azumi wato ani akwai shiga aljanna ta kofar arrayyan ƙofofin aljanna akwai ƙofar da aka ware ta sunanta arrayyan wannan ƙofar masu azumi ne kawai za su shiga ta ciki Allah sanya mu cikin su annabi sallallahu ya ce rana alƙiyama mai kira zai kira a ƙofar arrayyan ya ce aina sa'imun ina wanda suke azumi sai su zo su shiga ta wannan ƙofa annabi ya ce idan na ƙarshen su ya shiga sai a rufe ba wanda zai shiga sai su jama'a dan Allah ba hasara rana alƙiyama dan musulmi ya tashi baligi mai lafiya da cikakken hankali ana cewa ‘yan babu rayyan su zo shi shiga mutum bai ganshi ba akwai hasara to don haka mutum ya azumi saboda ya ci wannan gajiya abu na gaba mai azumi idan ya yi koyi da shirya a nan sassane mai azumi to zai samu ceton azumi ranar alkiyama jama'a ranar alkiyama rana ce da tsabar tashin hankalinta Allah zai yi fishi fishin da bai taɓa yi ba za mu je neman ceto wajen annabi adam zai ce nafsi nafsi ku tafi izhabu ila ghairi ku tafi wajen waje na wani na za mu ruru mu tafi wajen annabi no annabi ibrahim ya ce nafsi nafsi annabi musa ya ce nafsi nafsi izhabu ila ghairi annabi isa ya ce nafsi nafsi izhabu ila ghairi izhabu ila muhammadin sallallahu alaihi wasallam ku tafi wajen annabi sallallahu ya ceto to annabi in yayi ceto daga cikin abubuwan da za su ceto ranar alkiyama annabi ya ce akwai alkur'ani akwai azumi jama'a wannan kishi da muke ji insha Allah ba za ta tafi a banza ba ranar alkiyama ana cikin shan wuya ana cikin jin rana sai azumi ya zo ya samu ubangiji da ce ya Allah na hana shi cinsa da shansa da rana da sha'awarsa Allah ka ban cetonsa sai Allah ya ba wa azumi ceton bawa sai azumi ya ceci bawa ya kai shi aljanna ya fi yawa musulmai daga cikin gajiya na da moriya na azumi idan mutum ya riko da shirya na sassan yake azumi shine Allah yana karban addu'ar mai azumi ya zo a hadisai guda biyu hadisi na farko annabi sallallahu ce salatu da'awatin mustajabat addu'o'i uku amsassu ne karbabbu ne daga ciki yace da'awatu sa'im addu'ar mai azumi tun daga lokacin da kai suhur har lokacin da rana za ta fadi ka sha ruwa to du addu'ar da kai karbabbiya shi a wani hadisi annabi yace salatu da'awatin la turad addu'o'i ku ba a meshe da su daga ciki yace wa da'awatu sa'im da addu'ar mai azumi. A nan nake ganin tsakacinmu, kana azumi rana ta hudo ta faɗi, ba ka ɗaga hannu ka ce Allahumma gafirli ba, ba ka ɗaga hannu ka ce Allahumma farin jihammi ba, wakshif karbi ba, ba ka ce Allah ka yaye mun damuwata ba, Allah ka biya mun bukatuna ba, ko kuma Allah ka bani lafiya, ko kuma Allah ka shiryar da ni, ko Allah ka shiryar da ‘ya'yana, ko Allah ka shiryar da iyalina, ko Allah ka yaye mun bashina, ko Allah ka wato sanya iyayena a aljanna wannan akwai hasara gaba wanda baya wannan da azumi annabi ya ce addu'ar ka karɓaɓɓiya ce annabi ya ce addu'ar addu'ar ka ba a me sai da shi ta yaya zaka je kofar ko kuma za a baka damar amsar addu'an ka kuma zaka yi wasa da wannan lokaci dan haka yana da kyau mai azumi yawaita addu'a daga cikin lokutan da kuma zai addu'a akwai lokacin da ya sha ruwa annabi in ya sha ruwa yakan yi addu'a zahaba zama wabtallat al'uruq wa thabata al'ajru insha Allah annabi yace kishi ta tafi wato jijiyoyi sun jika kuma lada ya tabbata insha Allah kun gona annabi su san addu'a yake dan haka ya kai mai azumi ka yawaita addu'a addu'ar ka karbabbiya ce sannan kuma lazumtar azumi shiriya ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam abu na biyu daga shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam Ramadan akwai qiyamul layl salatu tarawih ko salatu tahajjud duka an ce da ita tarawih saboda hutu da ake tsakanin sallolin an ce da ita qiyamul layl ko tahajjud saboda mutum sai yayi bacci ya tashi sai yayi ta to duk lokacin da kai shari'a ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam sannan a hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya tsayi ramadan yana mai imani da neman lada an gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa kun ga in ka tsayi ramadan dan Allah don neman lada sai ka samu gafaran mi gafaran zunubai sannan qiyamul layli a ramadan da ma rayuwar annabi sallallahu gaba ɗaya shiryarsa ne annabi sallallahu ya kasance na qiyamul layl wata ran Hudayfa dan al-Yaman Allah ta'ala ya ƙara masa yarda yake cewa na bi annabi sallallahu alaihi wa sallama salla sai bude suratul baqara sai nace in yayi aya 100 zai ruku'i yace sai ya ketara nace in yaje rabinta zai ruku'i sai ya ketara nace in yaje karshen ta zai ruku'i yace sai haye ta ya tafi nisa'i na ce to in ya gama nisa'i zai ruku ya ce ya tsallaka ta ya dawo ya ali imrana ana neman fa hizibi goma ne juzi'i kusan shida a raka a gudana guda ɗaya abla ɗan masu shi ma ce wata ran na ba ne sassanar sallah ya tsawaita sallah ya ce sai da na himmatu zan yi mummunan aiki aka ce wani mummunan aiki ne ya ce in zauna in bar shi a tsaye saboda yadda ya tsayu Aisha radiyallahu anha tace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tsayuwa ba ma a Ramadan ba har kafabuwansa sun kumbura su tsatsage Aisha tace ya Rasulullah bima tasna'u hadha wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar me yasa kake a haka alhali an gafarta ma kuranka wanda ya gabata da mai zuwa annabi ya ce afala akuna abdan shakura shin aisha ba zan zamo bawa mai yawan godiya ba godiya ga Allah ta sa annabi sallallahu alaihi yake qiyamul layl ina ya kai dan uwa idan Allah ya baka lafiyar jiki Allah ya baka hankalin kwakwalwa Allah ya baka rufin asiri to ba komi akan ka illa ka me ka bautawa Allah shine godiya ma Allah i'malu ala dauda shukra ku yi aiki ya ku iyalan Dawud godiya ma Allah dan haka qiyamul layli da muke yi salatu tarawih da muke yi tahajjud da muke yi godiya ce ga Allah an gane kuwa sannan ya ku yan uwa musulmai qiyamul layli yana karfafuwa ga shari'a Annabi sallallahu alaihi a kwanaki goma na ƙarshen Ramadan yanzu rana ita yau shine za a fara mi za a shiga kwanaki goma to darare ne masu tsada Aisha radiyallahu anha take cewa idan kwanaki goma na Ramadan suka shiga Annabi sallallahu alaihi ahya al-layl wa ayqadha ahla wa ayqadha ahlahu wa shadda al-mi'zar idan kwanaki goma na Ramadan suka shiga Annabi sallallahu yana raye dararen yana tasan iyalansa su raye dararen sannan yana daura gyautansa malamai suka ce ma'ana yana zage damtse wajen bauta idan har Annabi sallallahu zai zage ya daura damara a kwanaki goma na ƙarshen na Ramadan wa ya kamata ya zage mu ne sannan annabi yana zage damtse a kwanaki goma na ƙarshen na Ramadan domin fatan dacewa da Lailatul Qadr da Allah ya ce khairu min alf shahr yafi dararen watanni dubu alkhairi dararen da babu da Lailatul Qadr a ciki kokarin dacewa da wannan dare sa Annabi sallallahu yake neman yake raya dukkan darara ba ya cankin canka yake ba ko yanzu wani sai ya tsallake sai daren da ya ji ana sanyi-sanyi sai ya ce wane mai dalilatul kadari in ya ji kuma ana zafi sai ya tabbaci ya ce ba dalilatul kadari ba ne wani ma in ya ji haushin kare sai ya ce a an ce dalilatul kadari kare ba haushi wa ya faɗa to don haka sai ka ga mutum ya yi hasara magabata ya koyan wa musulmai goman ƙarshe idan sun zo irtikafi suke shiga gaba daya har annabi ma'anabi sassalan za mu zo mu ji daga cikin shirya sakon irtikafi don haka ƙiyamun lai ya kuyanwa musulmai shirya ne na annabi sallallahu alaihi wasallam sannan yana da falala daga cikin falalarsa annabi ya ce alaikum bi ƙiyamun lai kuna yin ƙiyamun lai fa innahu da'bu salihin qablakum nabi ya ce halayya ne ta mutanen kirki kafin ku wa huwa qurbatun ila rabbikum kusa wato ainihin ubangiji ta'ala sannan ya kuyanwa musulmai daga cikin falala na ƙiyamun lai su falan aljanna ne Allah ya ce kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari yastaghfirun tatajafa junubuhum 'an al-madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun sana abdullahi dan sala yake cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam yaje madina abinda na fara ji yana cewa shine ayyuhan nas أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام ادخلوا الجنة بسلام النبي يقول أيها الناس يا كمتاني أفشوا السلام ونايات أسلم أتكنكانكم وأطعموا الطعام وناتشيروا وصلوا الأرحام وناسال الزمنتا وصلوا بالليل والناس نيام kuna sallah da daddare lokacin da mutane suke bacci tadkhulul jannata bi salam sai ku shiga aljanna da aminci Allah ta'ala ka sanya mu aljanna kina ku yan wa musulmai bayan azumi shari'a Nabi sallallahu a cikin watan Ramadan shine mai qiyamul layl shari'a sana uku shine kyauta Abdullah dan Abbas Allah ya kara masa yadda yake cewa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu Ramadan fi Ramadan in yalqahu Jibril annabi Allah ba su Allah ƙara musu da yake cewa annabi sallallahu alaihi yafi kowa kyauta in ana faɗa maka kyautar annabi sallallahu alaihi shine fa kalli mutu ya bashi raƙuma 300 ma'ana raƙuma 300 yanzu daidai suke da tireloli 300 to Abdullahi Safwan dan Umayya annabi ya bashi raƙuma 100 bai zo yayi godiya ba aka ƙara masa 100 kafin ya zo ya godiya aka ƙara masa 100 300 Safwan dan Umayya yace da duk duniya ba wanda na wasa irin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba fuskar da bana son gani irin tasa ba sunan da na kyama irin nasa amma da yayin wannan kyauta sai da ya zama duk duniya ba suna da fuska da mutumin da yake son sa a duniya irinsa kina akwai wa musulmai daga cikin abin da zai sa mutane mu janyo su zuwa gare mu akwai me akwai kyauta kyautan nan ga matarka kyautan nan ga 'ya'yanka kyautan nan ga makwabtanka kyautan nan ga wato ainihin 'yan uwanka na kusa to idan har annabi a wajen ramadan haka kyautarsa take balaraban ƙauye zo zo ci kwalarsa ya ce ya muhammad a'tini min malillah ka bani daga dukiyar allah annabi ya ce kaga kwarin nan mai tarin awa kai da tumakai da ra'uma ɗebe su duk an baka mutum ya koma rigarsu ya ce ya qaum aslimu fa inna muhammadan yuti ata'a man la yakhsha al-faqa yace ya ku mutane na ku musulunta muhammad yana kyauta kyautar wanda baya tsoron talauci to idan haka yake a wajen ramadan sai abdullahi dan abbas yace maka a ramadan ya fa haka kyauta ya kuke tunanin kyautar sa da ramadan sakakkiyar iska bata kai annabi kyauta da ramadan ba kenan kira nake ga masu hali Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kyakkyawan abin koyi ya kasance gare ku daga fiyayyen halitta na bisan sallah mu dage da kyauta a cikin wannan wata mai albarka mu dage da alheri a cikin wannan wata mai albarka a hadisi ingantacce annabi ya ce wanda ya ciyar da mai azumi yana da kwatankwacin ladansa ba tare da an rage wani abu a ladansa ba yanzu masu kuɗinmu kowace anguwa allah ya azalta ta da masu dukiya da kowane mai kuɗi zai na kallon makwabtansa yana taimakon su da mun samu sauki a wata Ramadan to amma za su je Saudiya Umara su ga yanda alhazaye suke larabawa amma mu wasu gudun mu ba za su iya ba yanzu duk sun gudu sun tafi Saudiya kuma za su tafi ko a Saudiya zaka samu alhaji ya je mat'am gudun cin abinci ya ce a masa take kawai dubu ya cika kanta ya zai samu wani lungu in ka zo wuce hajj tafabbal tafabbal wani za ka samu zai je gonarsa ta dibino ko ya je ya siyo dibino ya je ya sa shi a firij ya goga masa zuma ya safa masa riɗi ya sa shi a takeaway ya zo yana bayarwa ɗansa yana bin sa a bayansa da nono mai sanyi yana zuba yana cewa tafabbal hajj tafabbal hajj karbi hajji ina so in samu ladan azuminka mu ma yana da kyau masu halin cikin mu suna kwatanta haka in ba za ka iya irin nasu ba alal aƙalli fatashabbahu in lam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu koda baka iya irin nasu to kai koyi da su dan haka ciyar da mai azumi yana sa a samu ladan mai ladan mai azumin kuma ba tare da an rage wani abu a ladan shi ba dan haka ya kuyan wa musulmai waɗannan su ne kaɗan abubuwa guda uku daga cikin shirya annabi sallallahu yin azumin sannan kuma qiyamul layl sannan kuma mi shiyarwa sannan ƙarƙashin yin azumin na faɗa mana addu'a addu'a tana da muhimmanci ya kuyan wa musulmai mu sa kawunan mu cikin addu'a musamman yau juma'a yanzu sa'a ce ta ƙarshe da Allah yake amsa addu'a da ga an tashi a karatun nan ka ware minti goma da za ka ɗaga hannu ka faɗa wa Allah ne damoyin ka ka roƙi Allah biya ma bukatunka saboda wallahi na sha faɗa ba mu iya addu'a ba ya hajj wallahi ba mu iya addu'a ba wasun mu ma da ba musulmai ba sai ku ga sun fi mu iya addu'a wata ran zan tafi dutse na shiga mota da arna du arna ne a mota dan kwadi ma suka saya da mushe da waye za su tafi Abuja ni ɗaya ne musulmi kuma ni ɗaya ne ba su ba a mota tun daga nan gedin sojoji suke addu'a har suka aje ni a shuwarin jama'a mu kuma addinin mu ya ce addu'ar matafi karɓaɓɓiya ne dan Allah muna hakan zamu bulaguro ba ma yi to wani motar wani kuma kida zai kunna tun daga nan har Abuja yana jin kida alhali addu'ar matafiyi karɓaɓɓiya ne ku duba wanda ba musulmai ba sun yi ala aƙalli fiye da awa suna mai sai dai ka ji tana in the name of jesus waye waye waye na gefa suna ɗaya mai in ta minti sha biyar sai ta miƙa wa ɗayan sai ta yi ta yi mu ne ya dace muna addu'a in ka zauna da wanda ba musulmai ba wani sai ka ga daga sha biyun dare in ya tashi ya zauna sai ya ji asuba yana addu'a mu kuma mu ya kamata mu yi addu'a ƙur'ani abin da ya koyar da mu yin addu'a wa zakariya idna da rabba annabi adam da ya aikata da ya kure abu ya aikata abinda Allah ya ce kada ya aikata addu'a yayi rabbana zalamna anfusana annabi zakariya addu'a yayi annabi ayyub addu'a yayi dukkan annabawan Allah addu'a suke me yake tarbiyantar da mu mu ma muna yin me muna yin addu'a dan haka ya ku yan wa musulmai ina mana wasiya da addu'a mu lazimci addu'a ba abin da ya gagare ubangiji talauci kake ciki ka yawaita faɗa wa Allah rana ɗaya sai ya tsame ka bashi ne maka yawa ka yawaita faɗa wa Allah rana ɗaya sai ya biya maka damuwa kake ciki wacce duk duniya kake tunanin ba mafita to bata kai ta annabi Yunus ba annabi Yunus kurkuku aka sa shi a tarihin duniya ba taɓa sa mutum a irin wannan kurkukun ba domin kifi ne ya haɗe shi a teku kuma ya tafi kasan tekun da shi ya kwanta ga duhun dare amma da ya addu'a Allah ya cire shi a wannan damuwa annabi sallallahu da kafirai dubu goma suka zo suna son ganin bayansa addu'a yayi Allah ya amsa addu'ar ya turo rihan wa junudan lam tarawha ya turo mahaukaciyar iska da rindinar mala'iku suka tarwatsa wannan taron kafira lokacin za a yakin badar kafirai dubu sun tunkaro annabi sallallahu a madina annabi da sabansa ɗari uku da ɗoriya sabai sun yi bacci da dare annabi tashi da dare yana addu'a yakan kai makura wajen ɗaga hannu har ma yafin da yake kafaɗarsa ya faɗi yana addu'a Allah ya amsa addu'arsa ya karya wannan lagon kafira don haka yana da kyau mu koyi addu'a muna ɗaga hannu muna faɗa wa Allah damoyi za ku ga mun zauna a tsakani kowa sai kowa koka koka kowa wannan ɗan wansa matsalarsa ko ya ce ba a yi sanari ba ya ce wani fattun da azumin na ya zo bashi na ci amma ya kasa ya ware minti talatin ya ɗaga hannu ya ce Allah tun da azumin na ya zo bashi nake ci ike ce fa ne ba da ku ya Allah ba ai salari ba abubuwa sun kulle ya Allah kaza ya Allah kaza ya Allah kaza Allah kuma yana cewa mi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an sannan yace ud'uni astajib lakum kuma Allah la yukhlifu Allahu al-mi'ad Allah in yi alƙawari baya saba zaka ya ku yanwa musulmai mu yawaita addu'a sannan a daidai wannan sa'a tunda muna sa'ar ƙarshe ta ta wannan ko ta juma'a muna roƙon Allah ta'ala da sunayensa tsarkakakko da sifofinsa maɗaukaka Allah ta'ala ya sanya mu cikin ‘yantattun wannan wata mai albarka. Ubangiji ta'ala damuwoyinmu gaba ɗaya ya sani Allah ta'ala ya yi mana, buƙatunmu gaba ɗaya Allah ya sani Ubangiji ta'ala ya biya mana, Ubangiji ta'ala ya sanya mu cikin ‘yantattun wannan wata, basussukan da suke kanmu Allah ta'ala ya biya mana. Ubangiji ta'ala ka biya mana basu sukan da suke kanmu ya Allah. Allah ka ba mu ikon biyan dukkan basu sukan da suke kanmu ya Allah. Allah ta'ala ka yalwata mana yalwa mai yalwa ya Allah. Allah ka ba mu daga falalarka ya Allah. Allah talauci da yunwa da ake fama a wannan yanki namu Allah ka yaye mana. Allah ka yaye mana fatara da ake fama da ita a wannan yanki namu ya Allah. Allah duk bukatunmu na alkhairi ka sani Allah ka biya mana. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم تقبل منا الصيام وتقبل منا القيام ووسع علينا في الدنيا والآخرة يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم